إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 13 ga watan rajab hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 13 ga watan 1 2025 miladiya don ci gaba da majalisunmu na karatun wannan littafi sharhu aqidatul wasitiyya na shekul islam al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah karkashin tsarin karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin wanda a wannan rana muna karatun littattafan aƙida ne wanda shi ne zai zama majalisi na bakwai a cikin wannan littafi muna cikin muqaddimatul musannif muna cikin muqaddimatul musannif muqaddimar mawallafin littafin wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah domin littafin kamar da muka faɗa sharhi ne na al-aqidatul wasitiyya aqidatul wasitiyya kuma littafi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to wannan muqaddima ce ta mawallafin littafin wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin yake mana fashin baki akan wannan muqaddima muqaddimar takaitacciya ce a lafazinta amma bayanin ta kuma yana da faɗi ina jin wannan zama na uku ne za mu yi a cikin wannan muƙaddima muƙaddimar ita ce malam ya buɗe ta da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida domin yi zama biyu a cikin wannan mukaddima inda muka karatunmu ya tike zuwa ƙarshen faɗinsa wa kafa billahi shahida yau za mu tashi gabar da ya ce wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida a shafi na sha takwas za ku duba shafi na sha takwas a tsakiyar shafin inda ya ce ƙauluhu wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا لفظا أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني أتم من فسر شدا أشهد نا شيدا با أبن بوتا بسا چنچنتا سي الله وكلمة أشهد دن ما ليش بمعنى تازو دا معنى أقر بقلبي إنا تبتر وادا زوچياتا معنى ناي إقراري نا يرد دا زوچياتا natiqan bilisani ina mai furtawa da harshe na cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah yace li anna shahadata saboda kalmar shahada nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi shine wato furuci ne furtawa ne da kuma bayar da labari game da abin da yake cikin zuciya mutum zai furta ya kuma bayar da labarin abin da yake cikin zuciyarsa ne idan ya yi haka sai a ce to ya yi shaida ya bayar da shaida game da abin da yake cikin zuciyarsa kuma ya bayar da labari fa'anta inda alƙadi ya ce kai a wajen alƙali misali ne nan zai baka don ka gane idan ka je wajen alƙali ta shahadu bi haƙƙi fulanin ala fulan kana bayar da shaida game da haƙƙin wani akan wani ka zo ne don ka ba da shaida game da haƙƙin wani akan wani idan ka zo ta shahadu bin lisani za ka bayar da shaida ne da harshenka ce tabbas haka aka yi a gabana aka yi ni ne shaida wane yana bin wane kuɗi kaza misali shi ne ce ta shahadu bin lisan zaka bayar da shaida ne da harshe al-mu'abbiri amma fil qalbi harshen nan da yake yin ta'abiri game da abin da yake cikin zuciya ma'ana ke fassara yake bayar da labari game da abin da yake cikin zuciya abin da yake cikin zuciyarka wanda ka kudurce ka yadda da shi shine tabbas wane yana bin wani kuɗi wannan ina bada misali ne ko wane yana da haƙƙi a wajen wane wannan ka kudurce haka ka yadda haka da haka a zuciyarka to kuma sai ka zo ka bayar da shaida da harshen ka cewa wane yana da haƙƙi a wajen wane yana da haƙƙi kaza a wajen wane yace waqtirati shahada duna al-iqrar an zabi ayi amfani da kalmar shahada a maimakon iqrari maimakon a ce uqirru alla ilaha illallah sai aka ce ashhadu alla ilaha illallah to an zabi ayi amfani da kalmar ashhadu maimakon uqirru ce li anna ash-shahadata asluha min shuhudi ash-shay'i saboda ita kalmar shahada a shahada asalinta daga shaidawar abu ne shaida abu ne idan ka shaida abu shaidawa kuma ta kunshi abubuwa kusan guda uku ya zama abun ka gan shi da idanka ka ji da kunnanka ka gani da idanka kuma kana halarci a gurin shi ne ci ayi hudurihi wa ru'uyatihi shi ne halarto da abun da kuma ganinsa ko jinsa akwai abin da jinsa ne ake yi ba ganinsa ake yi ba akwai kuma abin da ganinsa ake yi ba ji ake yi da haka ta'iwa ka gani da idan ka lokacin da wane ya ɗauki kaza ya buga ma wane kaza misali ni na gani da idona kenan sai ka tabbatar ka bayar da shaida lallai shi ne ya cutar da shi ko shi ne ya kashe shi don na gani da idona lokacin da ya harbe shi ko ya soke shi ko wani abu irin wannan kaga gani kai da idanka kaga wannan shaida ce ta gani da ido akwai kuma shaida ta ji da kunne na ji da kunne na lokacin da ya gaya masa kaza ko ya ce kaza sannan kuma kana gurin halarci ya zamo wato kaga abin a gabanka abin ya faru ko kuma ya zamo ko da bai faru a gabanka ba an baka labari ya gaya maka an sun abin ya faru kuma sun gaya maka ka sani kana bayar da shaida akan abin da ka sani a ilmance ka bai da shaida a kansa duk wannan yana iya faruwa to shi yasa kalmar shaida sai ta zama tafi faɗi fiye da kalmar ikirari al-iqrar shi yasa aka yi amfani da ita maimakon uqirru sai aka ce ashhadu da ita tana da faɗi ma'ananta yafi faɗi yace fa ka'annal mukhbira amma fi qalbihi an-natiqa bilisanihi ka'annahu yushahidu al-amra bi ainihi ya ce ka ce dai wanda yake bayar da labari game da abin da yake cikin zuciyarsa mai furtawa da harshensa kamar dai yushahidu al'amur bi ainihi yana ganin abin da idansa ne abin nan da yake tabbatarwa yake tabbace a zuciyarsa kuma har ma yake furta shi da harshensa sai zama kamar ma yana ganinsa da idansa ne kamar an ɗauko imajikin nema an ajiye masa a gabansa yana kallo abin da yake faruwa mun gane amma kalmar ikirari ba ta ɗaukar irin wannan ma'anar amma kalmar shaidawa dama a shahada shi ne ka halarto abu ka gan shi shi ne a shuhud halartowa an gane ko shi ne a shahada shi ne halarto da abu to a lokacin da kake faɗar abin da yake zuciyarka da harshenka to kamar kana ganinsa da idanka ne kamar ka halarto shi ne a gabanka kana kallonsa da idanka to sai zama ma'anan wannan wannan ma'anan ta fi zama ablagu fiye da ai amfani da ma'anar al-iqrar to yace ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah ya ce la ilaha illallah ai la ma'abu da haƙƙun illallah babu abin bauta na gaskiya sai Allah shi ne ma'anar la ilaha illallah la ma'abu da haƙƙun illallah kana iya ce la ma'abu da bi haƙƙin illallah ya ce kuma la ma'abu da haƙƙun ba abin bauta wanda yake gaskiya ne wannan abin bautar illallah sai Allah shi kaɗai wa ala hada to akan wannan ya kuno khabaru la mahzufan khabaru la din nan zai zama mahzuf ne ita la din an share khabar dinta ita la din tana da isim tana da khabar to khabar din sai ya zama an share shi wa lafzul jalala badalan minhu sai ya zama lafzul jalala din nan wanda shine Allahu badal ne na khabar al mahzuf al khabar al mahzuf wannan khabar wanda aka share din to Allahu sai ya zama badal ɗinsa ne ya zo ne a marmakonsa ya zo ne a marmakonsa wannan wata ka'ida ce ta larabci ita laɗin nan tana da isim tana da khabar to la ilaha ilaha ɗin ismu la ne illallah khabar ɗin laɗin nan an shafe shi amma Allahu ɗin nan zine badal ɗinsa shine kambacinsa shine marmakinsa kenan ina ne khabar din da aka share shine haqqun din nan da muka ce la ilaha haqqun shine khabar la ilaha ilaha ismu la ne haqqun khabaru la mun gane amma an share khabaru la din wanda shine haqqun sai aka kawo Allahu shine ya zama badal dinsa la ilaha haqqun illallah Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya wahdahu shi kadai ɗansa shi Allah wahdahu din ne yace hiya min haisul ma'ana tawkidul lil ithbat ita wahdahu din nan ta fuskar ma'ana tawkidi ce na isbati isbati shine tabbatarwa shine illallah din nan illallah sai Allah shi kadai wannan wannan isbati ne tabbatarwa ne to wahdahu din nan yana ƙara ƙarfafa illallah din nan illallah wahdahu illallahu wahdahu sai Allah wahdahu shi kadai an gane in an tsaya illallahu sai Allah muna ganewa sannan kuma sai aka ƙara ƙarfafawa aka ce shi kadai ma'ana sai Allah shi kadai la sharika lahu ita kuma jumlar la sharika lahu taukidun linnafi ne tana karfafa korewar ne da aka ce la ilaha ba wani abun bauta sai aka ƙara karfafawa ma'ana la sharika lahu shi Allah ba ya da abokin tarayya kamar ana ƙara fito maka da ma'anar la ilaha ne ba wani abun bauta ma'ana la sharika lahu shi Allah ba ya da abokin tarayya illallah shi kadai ne abin bauta wahdahu shi kadai dinsa to shi yasa sai aka kawo wannan jumla ta wahdahu la sharika lahu domin ya karfafa abin da ya gabata iqraran bihi wa tauhida iqraran din nan yace hadhihi masdarun iqrar wannan masdar ne masdar shine tushen kalma tushen kowace kalma shine masdar wanda ita ce take haifar ɗaiɗaikun kalmar misali idan aka ce noma zai zama shine masdar to manomi ita ta haife shi mai noma wanda ya noma abinda aka noma duk wannan noma ne ya haife shi asalin kalmar shine noma to sai ya haifi 'ya'ya da yawa manomi abinda aka noma an gane duk wannan kalmar noma ce ta haife su to ɗaya aka ce ikirarin ikirar ɗin masdar ne ma'ana asalin kalma masdar ne ya ce hadihi masdaru wannan shine masdar ɗinsa wa in shi'ta idan ka ga dama sai ka ce wa in shi'ta faqul in ka ga dama sai ka ce innahu maf'ulun mutlaq a wajen li'irabi kana ita maf'ul ne mutlaq akwai maf'ul mutlaq wanda ake tsago shi daga fi'ilin jumla fi'ilin da ya zo a cikin jumlar sai maf'ul din ya zamo wato yayi kama da fi'ilin kamar ka ce katabtu kitabatan qara'atu qira'atan an gane kaga qira'atan maf'ul ne mutlaq na qara'atu to in kaga dama nan kana iya cewa iqraran dinnan maf'ul ne mutlaq li'annahu masdarun ma'nawi saboda masdar ne ma'nawi ba lafazi ba akwai masdar ma'nawi akwai wanda yake lafazi masdar ma'nawi shine wanda yana bada ma'anar fi'ilin amma kuma ba baya dauke da lafazin fi'ilin in gane kalmar ashhadu shine mai na shaida iqraran yana ba da ma'anar ashhadu amma ba, ba, lafazin su ɗaya ba ka gane ko kenan in za mu kawo masdar wanda yake lafzi sai mu ce wato shahadatan ashhadu an la ilaha illallah shahadatan wannan sai ya zamo masdar abin nan maf'ul ne mutlaq sannan saboda masdar ne masdar ne lafzi wanda lafazinsa ya dace da me da fi'ilinsa kamar yadda muka ce qara'a qira'atan qara'atu qira'atan haka ne katabtu kitabatan ashhadu shahadatan kaga sun dace amma sai aka kawo iqraran iqraran yana bada ma'anar ashhadu amma kuma lafazin su ba ɗaya ba shi yasa sai aka kira shi masdar ma'anawi to dan haka ashhad abin nan iqraran masdarun ne masdarun ne ma'anawi li qawlihi ashhadu na fadin sa ashhadu kenan ashhadu da yace iqraran ashhadu iqraran أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا إن ذاك شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة duka ɗaya ne ba bambanci sai dai wannan lafzi ne wannan kuma ma'anawi ne amma duka ma'ana ɗaya suke badawa in kaga dama kana iya cewa maf'ul ne mutlaq wa ahlun nahwi yaqulun malaman nahwu suna cewa idza kana al-masdaru bi ma'na al-fi'li duna hurufihi idan masdar yazo yana dauke da ma'anar fi'ili amma baya dauke da haruffan fi'ilin kamar ashhadu iqraran yana bada ma'anar ashhadu amma baya dauke da haruffa sabani inda zaka ce ashhadu shahadatan to idan aka samu irin wannan fa huwa masdarun ma'nawi to ana cewa wannan masdar ne ma'nawi aw maf'ulul mutlaq ko kace maf'ul ne mutlaq wa idza kana bi ma'anahu wa hurufuhu idan kuma yazo da ma'anarsa masdarin ya zo da ma'anar fi'ilin da kuma haruffansa fa huwa masdarun lafzi ya zama masdar lafzi saboda ya dauko da ya zo da lafazin fi'ilin to fa qumtu idan ka ce qumtu qiyaman na tashi qiyaman na na miƙe miƙewa wannan menene masdar ne lafzi amma idan ka ce qumtu wuqufan kaga da qiyaman da wuqufan duka ɗaya ne qumtu qiyaman qumtu wuqufan to in kace qumtu wuqufan wuqufan sai zama masdar ne ma'nawi saboda yana dauke da ma'anar qumtu amma kuma baya dauke da lafazinsa haka in kace jalastu julusan na zauna zama wannan lafzi ne amma in kace jalastu qu'udan kaga da qu'udan da julusan ai yana nufin zama kace jalastu qu'udan wannan ma'nawi ne ya ba da ma'anar amma baya dauke da lafazin wannan ka'ida ce ta larabci wanda suke dan koyan larabci su za su dan fa'idantu wanda baya koyan larabci zai ji kamar kamar zabarmanci ne nake ya bai gane komi ko ya ji kamar turanci ne nake ya ji kamar ana turanci ko hullanci ga wanda bai ji to kaga bai san mai ake cewa ba amma wanda yake da ido shi yake gane me nake cewa wa qawluhu tauhidan wa tauhidan fadarsa kuma da yace wa tauhidan iqraran wa tauhidan shi ma tauhidan din nan masdar ne muakkadun li qawlihi la ilaha illallah masdar ne da yake karfafa fadin sa la ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah tauhidan ma'anan la ilaha ita ce ma'ananta shine tauhidi ya ce kalimatu tauhid ita ce ma'anan kalimatu shahada shine ma'anan la ilaha illallah ko ma'anansa shine la ilaha illallah tauhidan ma'anansa shine la ilaha illallah kenan tauhidan masdar ne muakkadun li qawlihi la ilaha ko muakkidun zamu ce ba muakkadun ba masdar ne muakkidun shi yake karfafa ba shi ake karfafawa in muka ce muakkadun shi ake karfafawa in muka ce muakkidun shi yake karfafawa muakkadun ismul maf'ul ne muakkidun ismul fa'il ne kenan mu dauke shi ismul fa'il yafi masdar ne muakkidun لقوله لا إله إلا الله ينا كرففا فدنس لا إله إلا الله قوله فدنس ديتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ناشيد cewa lalle annai Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne naqulu fi ashhadu zamu fada game da ashhadu dinnan ma qulna fi ashhadul ula abin nan dai da muka fada a ashhadu ta farko shi zamu maimaita anan ba sai an sake maimaita karatun ba wa muhammadun a can ya zo da muhammadan tunda akwai anna a bayansa anna muhammadan amma nan babu anna kenan zamu ce wa muhammadun wa muhammadun huwa ibn abdullah muhammadu shine dan abdullahi bin abdul muttalib abdullahi shi kuma dan abdul muttalib al-qurashi dan kabilan quraishawa al-hashimi wanda ya fito daga banu hashim alladhi huwa min sulalati isma'il bin ibrahim wanda yake ya fito daga zuri'ar annabi isma'il dan ibrahim dan annabi ibrahim ashrafun nasi nasaban shine mafi darajar mutane ta fuskar nasaba shi manzon Allah shine mafi darajar mutane ta fuskar nasaba ta fuskar dangantaka alaihi salatu wassalam hadha annabiyul karim ci wannan annabin mai karamci mai daraja huwa abdullahi wa rasuluhu shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa huwa abdun wa huwa a'badun nasi lillah kuma shine yafi kowa bautar Allah cikin mutane manzon Allah yafi kowa bautar Allah a cikin mutane mun gane sabanin yadda zaka ga wasu su wai suna ƙara girma suna ƙara samun matsayi a cikin addini suna rage bauta in ka je aqidin sufanci su ganin suke idan ka kai wani mataki kai wusuli ko kai fana'i sai ka kai matakin da za ka daina sallah sai a ci ka riga kayi wusuli ai Allah ya ce wa aqimus salata li zikiri ka tsayar da sallah dan tunani to mu kullun cikin tuna Allah muke haka ko ba mu yi sallah ba mu kullun muna cikin tuna Allah haka aqidan sufanci su suna ganin mutum zai iya kai matakin ma da zai daina sallah kawai saboda ya riga yayi wusuli sai su dauko aya wa abdu rabbaka hatta ya atika al yaqin aka ce ka bauta wa Allah har sai yaqini ya zo maka suka ce yaqini shine kai wusuli alhali fassarar yaƙi ne a wajen malaman kirki shine har mutuwa ta same ka ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ya zo maka ma'ana karka daina bauta sai lokacin da ka mutu to su kuma sai su fassara da shi har ka yi wusuli in ka yi wusuli shi kenan sai ka daina sallah ka daina ibada ka riga ka ka tsallake ibada ya zama na ƙananan mutane ya zama na yara al-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas to amma manzan Allah ba wanda ya kai shi daraja shi kansa da ya ce ya yi wusuli ya daina sallah in ka tambaye shi kai da manzan Allah wa fi daraja me zai ce manzan Allah ya fi shi daraja ko haka zai faɗa don in ya ce ya fi manzan Allah daraja za mu fidda shi daga musulunci kaga ba maganin wusuli sai dai wusuli zuwa jahannama kenan ya yi da manzan Allah ya fi shi daraja amma tare da haka manzan Allah kuma shi ya fi kowa bauta to wannan shine ma'anar shugabanci idan za ka sa mutane abu to kai ka shige gaba ka fara yi da na gaba ake gane zurfin ruwa kai ka fara yi sannan sai a biyo bayanka amma kai ku ce ku yi amma kai ba ka yi ba wanda zai da da'awanka to maza Allah da ya zo mutane da bauta sai ya zama ya fi kowa yawan ibada wa ashadduhum tahqiqan li ibadatihi kuma ya fi kowa tsananin tabbatar da bautar Allah shi tsanantawa ma yake kana alaihi salatu wassalam ya kasance tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya qumu fil layli yakan tashi ta qiyamul layli sallan nafila an gama farilla wannan nafila ce duk da shi qiyamul layli ga manzon Allah farilla ne qiyamul layli ga manzon Allah farilla ne gare mu ne mu al'umman sa take nafila amma shi gare shi farilla ne amma duk da farilla ne ba cewa aka yi yayi ta yi har sai ya game dare gaba ɗaya ba kuma ba a ce shi dole ya yi ta yi ba sai kafafuwansa sun kumbura amma duk da haka yana yi hatta ta tawarrama ƙadamahu har sai kafafuwansa sun kumbura saboda yawan tsayuwa saboda yawan tsayuwa sai kafafuwansa sun kumbura wa yuqalu lahu sai a ce masa kamar da Aisha take ce masa kaifa tasna'u hadha ya kake aikata hakan tana tausaya masa kenan ya kake aikata wannan ka sassautawa kanka mana wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddamta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara alhali Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubinka da abin da ya jinkirta da abin da zai zo baya ke zai biyo baya na zunubinka in ma zaka yi Allah ya yafe tun baka yi ba an yafe a kaddara ma zaka yi to an yafe kafin ka yi to kai da ka samu wannan garantin ai sai ka hutar da kanka ka daina yin irin wannan har kafafuwa sai sun kumbura tana tausaya masa wani lokaci ta kuga sai ta tausaya masa fa yaqulu sai manzo Allah ya ce mata afala akunu abdan shakura shin ba zan zamo bawa mai yawan godiya ba ba zan zamo bawa mai yawan godiya ba yasa lamba hadisin yana nan bukhari da muslim duka sun fitar da shi hadisin al-mughira bin shu'ba li'anna Allah ta'ala asna 'ala al-abd ash-shakur saboda Allah a cikin alkur'ani ya yabawa bawan bawan nan mai yawan godiya ya yabawa wani bawa daga cikin bayansa innahu kana abdan shakura annabi Dawud ne ko lalle shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya Allah ya yabe shi kenan shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya to wannan yabon da Allah ya yi wa wannan bawan hina qana allu annabi nuhu ne ko ba annabi daud ba ce hina qala annuh lokacin da Allah ya faɗa game da annabi nuhu ce innahu kana abdan shakura lalle shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya annabi nuhu ne suratul isra aya ta uku Allah ya yabi annabi nuhu yace bawa ne mai yawan godiya فأراد النبي عليه الصلاة والسلام سي النبي يكي سون أن يصل إلى هذه الغاية ya isa zuwa wannan makuran shi ma ya shiga cikin bawa ya shiga cikin bayi masu yawan godiya wa an ya'budu Allah ta'ala haqqa ibadatihi sai yake so ya bauta wa Allah haqqa ibadatihi an gane mafi cancantar bauta ga Allah irin bautar da ya ta cancanta yayi ma'ana iya makuran kokarinsa sa ولهذا كان أتقى الناس shi sa manzo Allah ya kasance shi yafi kowa kiyaye dokokin Allah a cikin mutane wa abannan wa akhshan nas lillah abannan wa akhshan nas lillah kuma shine yafi kowa tsoron Allah a cikin mutane shi ya faɗi haka da bakin sa yace ana akhshakum lillahi wa atqakum lahu lokacin da aka samu mutanen masu tsananta ibada suka zo wajen matan manzo Allah suka ce ya manzo Allah yake ibada ci ai yana raka'a goma sha ɗaya da daddare ya kwanta kuma yana azumi yana kaza suka gaya musu yadda yake ibada to mu ba za mu tsaya inda manzon Allah ya tsaya ba in ji su saboda shi an gafarta masa duk abin da yayi da wanda zai yi mu kuma ba mu da wannan garantin da haka mu za mu yi fiye da yayi fiye da yadda yayi ɗaya ya ɗauki alkawarin cewa kullum zai rika kwana dare yana sallah ɗaya ya ɗauki alkawarin shi kuma kullum zai riƙa wuni da azumi ba ranar banza ɗaya ya ɗauki alkawarin shi kuma ba zai yi aure ba saboda ya samu damar bauta ba tare da wata mata mata shi ta shigaltar da shi ba aka ba manzo Allah labari sai ya zo ya ce musu su wane suka faɗi kaza kaza ce ga mu ce to ku sani ni na fi ku tsoron Allah ana akhshakum lillah ni na fi ku tsoron Allah wa atqakum lahu kuma na fi ku kiyaye dokokinsa ce amma nakan yi aure nakan yi sallah in tsaya in huta nakan ɗauki azumi wata rana in sha ruwa ce kuma nakan auri mata duk wanda ya guji sunnata baya tare da ni to wannan ma'anan ce malam ya kawo anan yace manzo Allah ya kasance yafi kowa takawa yafi kowa tsoron Allah wa ashaddahum raghabatan fima inda Allah ta'ala sannan yafi dukkan mutane kwadayin abin da yake wajen Allah na falala da rahama فهو عبد الله ذاك شي باوان الله ne wa muqtada ubudiyyatihi manufar bautarsa bautarsa ga Allah annahu la yamliku li nafsihi la yamliku li nafsihi wala li ghayrihi naf'an wala darran idan aka ce manzon Allah bawa ne ma'anar kasancewarsa bawa shine baya mallakawa kansa wani abu na amfani ko waninsa an gane haka kuma baya mallaka wa kansa wani abu na cuta ko waninsa wanda shine ma'anan kasancewarsa bawa shi ba Allah bane an kira shi bawa dan a bambanta shi da me abin bauta wanda shine Allah da haka shi bawa ne ba abin bauta bane abin bauta shi yake mallakawa bayansa amfani da cuta cuta ya same su ya kare su abinda suke bukata na amfani ya ba su amma wanda yake bawa ne baya mallakar wannan shi ma abin da yake bukata na amfani yana bukatan sa ne daga wajen abin bauta abin da yake jin tsoro na cuta yana neman kariyar sa ne daga wajen abin bauta to manzo Allah abin bauta ne ko bawa ne bawa ne to tunda ko bawa ne kaga baya mallaka wa kansa amfani ko cuta haka baya mallaka wa waninsa wannan a qur'ani malam yake bada ma'ana zai zo ya kawo ayoyin ga su can gaba walaysa lahu haqqun fi rububiyya itlaqan kuma baya da wani haƙƙi a cikin rububiyya a sake ba kaidi ba wani abu na haƙƙi da manzo Allah yake da shi a cikin rububiyya rububiyya mun yi bayanin sa a baya a sharhin da Usaimin yayi yi bayani akan me rububiyya aikin da Allah yake yi zuwa ga bayansa ya halitta su ya arzikta su ya kula da su ya ba su lafiya ya kashe wasu ya raya wasu ya ɗaukaka wasu ya kaskanta wasu wannan tasarrufi da Allah yake a yi ruwan sama a fitar da tsirrai a yi iska a yi sanyi a yi zafi a yi damana manzo Allah baya da haƙƙi a cikin wannan tasarrufi ne da Allah yake yin sa da kansa an gane yana iya gitta wani a matsayin sababi ya sa wani ya zamo shi ne sababin kaza Allah yakan yi wannan amma asalin abin Allah ne yake yi amma wani zai zamo sababin faruwar abu kaza wani shi ya sababin haihuwar wani wani shi ya haifi wani shi ne sababi shi ya auri wance ya kwanta da ita aka haifi wani kaga ya zamo sababi mala'ika jibilu shi yake ɗauko girgije ya zubo da ruwa ya ga ya zamo sababi shi ke fitar da tsirrai mala'ika asrafil shi ne abin nan zai busa kaho ranar gobe kiyama kaga ya zama sababi mala'ika malakul mauti shi ke zuwa karɓi rayuka amma an tashi ce Allah ya Allah ne ya kashe shi ko yawwa kaga wannan kawai su asbab ne aiki ne da kai ma kake naka aiki su ma haka Allah ya basu amma ba su suke da rububiyya ba wannan tasarrufi da suke yi ba wai su ne suke samar da abun ba su kawai a matsayin sababi suke an gane su asbab ne na abu da aka duk wani abu da ya shafi rububiya da tasarrufi da sauransu wannan aikin Allah ne manzanni da annabawa ba su da wani haƙƙi a cikin rububiya bal huwa abdun muhtajun ila Allah shi manzan Allah bawa ne mai buƙatuwa zuwa ga Allah wanda yake da buƙatu duk wani buƙatarsa yana bukatu yana bukatansa ne daga wajen Allah muftaqirun lahu mai talautuwa ne zuwa ga Allah ma'ana yana cike da bukatu da yake bukatan su daga wajen Allah wanda shi ba zai iya wa kansa ba yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu haka yana roƙon Allah wa yad'uhu yana bauta masa bauta ta roƙo ko bauta abin nan bauta ta ibada roƙo abin nan roƙo na bauta na roƙo ko na ibada du'a akwai na mas'ala akwai na ibada wa yad'uhu wa yarjuhu kuma a wajensa yake fatan abinda duk yake da bukata yana fatan samun sa ne daga wajen Allah wa yakhafuhu kuma yana jin tsoron Allah ma'ana yana jin tsoron azabar Allah yana kudayin aljanna yana kudayin rahama kuma yana tsoron azaba sallallahu alaihi wasallam to me zaka ce ga wa'annan da suke cewa su shehunai ne saboda tsananin son manzan Allah da bin manzan Allah har sun kai matakin inda sun ga dama sai su tofa wa jahannama ya wuta zamo toka inda sun ga dama saboda karama ya kuma karamar sun same ta ne saboda tsananin biyayya ga manzan Allah da san manzan Allah to shi manzan Allah da san shi ne ya janyo musu wannan karamar shi ba zai iya tofa ma jahannama wutar ya wuta zamo toka ba ko ya taɓa faɗar haka neman tsari yake yi daga azabar jahannama yana sallah in yazo cikin tahiyya sai ya nemi tsari Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam neman tsari yake yi daga wutar jahannama to kai kuma sai ka ce san sa ne yasa ka samu matsayin da sai ka tofa mata ya wuta zama toka akwai hankalin da zai da wannan inda ba mahaukaci ba sai in hankalin ba kokurwa a ciki aka wannan ƙarya ne don haka manzon Allah su salmai na tsoron azaba shi yasa yake roƙon Allah ya tsare shi daga azaba yana kudayin aljanna shi yasa yake roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna yace bal inna Allah amarahu an yu'lina wa an yuballigha balagan khassan Allah ya umarce shi shi manzon Allah ya shelanta wa mutane ya isarwa mutane isarwa keɓantacciya duk da an sani kowa ya san da haka amma ya ƙara sanar da su wata isarwa ta musamman bi annahu la yamliku shay'an min hadhihi al-umur cewa shi baya mallakar wani abu daga wa'innan al'amura da suka shafi rububiyya baya mallakar baya kuma mallakar wani abu da suka shafi uluhiyya faƙala Allah ta'ala ya bashi umarni ya ce ƙul ka gaya musu ya kai annabi ka ce musu la amluku li nafsi naf'an wala darra ni ba na mallaka wa kaina wani amfani ko wani cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so haka zai yi da ni duk abin da kaga ya faru to ya faru ne da mashi'a ta ubangiji walau kuntu a'lamul ghaiba inda a ce na san gaibi abin da zai faru nan gaba na san abin da yake boye lastakthartu min alkhairi ai da na yawaita alkhairi wa ma masani yasu ai da wani mummunan abu bai shafe ni ba in na san in na zo guri kaza hadari kaza zai same ni ai ba na je ba in na san zinarin nan yana wuri kaza ai ba na sha wahala ba kawai zan je in tono shi in na san abu kaza na alkhairin nan yana guri kaza kai tsaye zan tunkare shi ba sai na tsaya ina tambaya ko ina wahala ba da sai in yawaita alkhairi kawai sannan ba zan bari wani abu mummuna ya shafe ni ba dan kafin ya zo na san da zuwan shi zan kauce masa suratul araf aya ta 188 amma kasancewa ta ban san gaibu ba shi yasa in kaga wani alkhairi ya same ni haka Allah ya kaddara in kaga wani sharri ya same ni kuma haka Allah ya kaddara ba zan iya kauce masa ba wannan manzan Allah aka ba wa umarni ya gaya mana wannan don mu san cewa in shi haka ne to mufa wa amarahu an yaqula kuma Allah ya umarce shi ce qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balawa qul kace da su kace manzan Allah ka gaya wa al'ummarka inni la amliku lakum darran wala rashada ni ba na mallaka muku wani cuta sannan kuma ba na mallaka muku wani shirya shirya na gaman katar sai dai shirya ta ta abin nan shirya ta, isarwa shi yasa can karshe ce illa balagan amma shirya ta gamdakatar ta taufiki ba na mallaka muku wannan kimsa shirya a zuciya wannan aikin Allah ne naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha qul ka gaya musu inni lan yujirani min Allah ahadun ni ba wanda zai kare ni daga Allah ko ma wane ne ba wani ɗaya daga cikin mutane da zai kare ni daga Allah zai bani kariya daga Allah a lokacin da Allah ya kama ni walan ajida min dunihi multahada kuma bana samun wani mafaka kuma bayansa idan Allah ya rabu da ni ba inda zan je in fake illa balagan aiki na kadai shine isarwa isar da sakon Allah suratul jinni aya ta 21 zuwa aya ta 23 illa din nan malaci istisna'un ne muqati istisna'i ne muqati ma'anan sa lakin ai lakin uballighu balagan min Allah wa risalati sai dai aiki na ina isar da sako ne isarwa daga Allah ina isarwa uballighu balagan min Allah ina isar da sako ne daga Allah wa risalatihi da kuma sakonnin shi da yake aiko ni da shi su ne abinda nake isarwa shi yasa Allah ya ce masa fazakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai mai isar da sako ne kai mai wa'azi ne mai tunatarwa ne fal hasilu abinda yake faruwa dai anna muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi lalle annabi muhammadu tsira da mun ci Allah su tabbata gare shi abdun lillah bawa ne ga Allah bawa ne na Allah wa muqtada hadhihi al-ubudiyya kuma abinda wannan ubudiyyar take nufi annahu la haqqa lahu fi shay'in min shu'unir rububiyya itlaqan shi baya da wani haƙƙi a cikin wani abu na sha'anin nukan rububiyya a sake babu kaidi wa idza kana muhammadun rasulullah sallallahu wa salamu alayhi bi hadhihi al-mathaba idan man annabi muhammadu manzan Allah tsira da amince Allah ya tabbata gare shi wannan shi ne matsayinsa fama baluka biman dulahu min ibadillah to me kake tsammani game da wanda ba shi ba cikin bayan Allah shi ne dai afdalu khalqillah a cikin duk wata halitta da Allah ya yi to babu kamarsa a cikin duk halitta ba wa ana nufin a cikin duka mutane ba kar ka yi tsammani ina nufin cikin mutane a halittu gaba daya da mala'ikun da aljanun da mutanen da duwatsun da al'arshin da wani kome a cikin duk abin da Allah ya halitta rankatakab babu kamar manzan Allah shine afdalu khalqillah to wannan shine matsayinsa to me zaka ce game da wanda kuma duk matsayin da ya taka ƙasa da na manzan Allah ne shi me zaka faɗa game da shi kaga bayan da za a yi wani ya zo ya mana barazana ya ce zai iya toha ma jahannama wuta ta zama toka mu yadda da wannan ki ƙarya kake yi fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra da haka su ma ba sa mallaka wa kansu wani abu na amfani ko wani na wani abu na cuta kaje wajen boka ka je ka kama banza wala li ghairihim abadan ba sa mallakawa waninsu har abada wa bihadha yatabayyanu safhu ulaika alqawm الذين يدعون من يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل yace da wannan wautar waɗancan mutanen zai bayyana wani mutane allazina yad'una waɗanda suke kiran suke bautar man yad'unahum wanda suke da'awar su cewa awliya awliyai ne min dunillahi azza wa jalla kuma bayan Allah waɗancan da suka riƙi wasu ababe wanda ba Allah ba suke da'awar cewa ai waɗannan waliyai ne ai wani waliyi ne ɗan albarkacin masu albarka ne ai jikan manzan Allah ne a ina ai ba za ku iya ai jikan manzan Allah ne to kakan ma ga matsayinsa Allah ya faɗa ana ki baya mallaka wa kansa wani abu na amfani ko cutarwa wannan talaka jika ina ba ta fahimta jika ma kuma ba na gaskiya ba bakirin da kai ko kyau baka da kuma kace jika manzala manzo Allah kyakkyawa ne da aka yi kai wani darbananne da kai haka da kurukuri idan ka kuma kace kai jikan manzo Allah ne baiwa ne ka zo baki kirin kace kai haka ya aka yi to ta ina kuna gane matsalar to in ma ya tabbata da gaskiyar ne jikan ne a kaddara can ne aka samu cikin jikokin wani aure wata baka dai an ka samu ya biyo ta muƙaddara to dai ga matsayin kakan to shi kuma jikan dai bai kai kakan ba to kaga bai da za a yi shi ya zo ya ce mana zai mallaka mana wani abu na amfani ko ya tunkuɗe mana wani abu na cuta mu yadda Allah ya sa muna gane karatu wa qawluhu da kuma fadarsa shi malam a can cikin muqaddima da yace wa rasuluhu wa sharu anna muhammadan abduhu sai yace me wa rasuluhu hadha aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma wani sifa ne da baya kasancewa ga wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce wadda ba wanda zai same ta bayan manzon Allah shine na ƙarshe an yi masu irin wannan sifar kafin shi duk da shine shugaban su shine jagoran su shine imamul imamul mursalin shine limamin su jagoran su amma daga bayan shi ba wani da za a same shi da wannan sifa ta rasulullah an gane لأنه خاتم النبيين saboda shi annabi shine cikamakin annabawa fa huwa rasulullahi alladhi balagha makanan lam yablughu ahadun min albashar shine manzon da ya kai wani guri ya isa wani gurin da ba wanda ya taba isa wannan gurin cikin talikai gaba ɗayan su cikin ƴan adam gaba ɗaya ba wanda ya taba zuwa wannan gurin bal wala min almalaika mala yace bal ma ko da cikin mala'iku fi ma na alamu cikin abin da muka sani wanda ilimi ya nuna ba wanda ya taɓa zuwa wannan gurin da manzan Allah ya ji Allahumma illa hamalatul arshi ta sai fa wanda suke tallabe da al'arshi dama an halicce su ne suna tallabe da al'arshi wa yahmilu arshi rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya illa hamalatul arshi wasala ila ma fawqi as-sama'i as-sabi'a manzo Allah ya isa har zuwa saman sammai bakwai saman an wuce sama ta bakwai wa wasala ila mawdi'in sami'a fihi tasrifa aqlam alqada sai da ya isa sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani guri wanda sai da ya ji wato motsin alƙalumman kaddara motsin alƙalumma da an an mutu yana rubutu da alƙalami a jikin allo ai kana ji wani kiki kiki kiki haka to manzo Allah sai da ya isa har gurin da yake jin sautin alƙalami da yake rubuta kaddara yau wani zai mutu yau wani zai karbi mulki yau wani zai sauka daga kan mulki yau wani zai yi auren farko har wani saurayi ya ji daɗi hadisi ne muttafaqun alai bukhari da muslim imam ahmad ma ya fitar da shi alladhi yaqdi bihi Allahu azza wa jalla fi khalqihi wanda da wannan alƙalamin ne Allah yake rubuta abin da yake hukunci da shi a tattare da bayansa abin da yake rubuce a lauhul mafuz sannan kuma in lokacin da zai faru kuma sai a sake rubuta shi yau kaza zai faru yau kaza zai faru a rubuce sai da ya ji motsin wannan alƙalamin ma wasala ahadun fihi lil ilmi ila hadha al mustawa ba wani wanda ya isa wannan gurin ba wani daya da ya isa wato abannan fihi lil ilmi game da abin da kai mataki na ilimi ila hadha al mustawa zuwa ga wannan mustawa zuwa ga wannan mataki na ilimi ba wanda ya taba kai ba wanda ya taba isa wannan mataki mustawa din na ilimi duk abin da zaka samu na ilimi sai dai a kawo maka shi nan ƙasa sanar da kai ta hanyar wahayi amma shi sai da yaji haccen yaji motsin ma me ake rubutawa na ilimi wa kallamahu Allah azza wa jalla bidun wasita Allah yayi magana da shi biduni wasita ba tare da wani wasita ba mana ba tare da wani yayi ya dauko maganan ya kawo mashi ba abubuwan da ake isar masa na sako a baya mala'ika jibril yake karbowa ya zo ya kawo masa shine wasita tsakaninsa da Allah amma a wannan halin lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya yi magana ne kai tsaye da Allah kai tsaye Allah yana magana yana ji kuma yana mayar wa Allah yana jin sautin Allah yana jin sauti na Allah subhanahu wataala ganinsa ne aka yi aka yi saɓani da suna cewa ya gan shi da suna cewa bai gan shi ba an tambaye shi ya ce haske ne ya zan yi in gan shi su ce ya ga haske akwai hijabi suke tsakaninmu da Allah wanda shine haske ya ga haske akwai maganganu da yawa da malamai suke a cikin karatun malam zai kawo wannan qadiya cikin littafin Allah yayi magana da shi ba tare da wasuda ba wa arsalahu ila al-khalqi kaffa sannan ya aike shi zuwa ga halittu gaba daya sabanin a baya manzanni in za a aika su ana aika su ne zuwa ga al'ummomin su amma shi sai aka aika shi zuwa ga dukkanin halittu aljanu da mutane wa ayyadahu bil ayati azima kuma Allah ya karfafe shi da ayoyi mu'jizoji masu girma allati lam takul li ahadin min al bashari aw ar rusuli qablahu wanda ba a taba bawa wani daga cikin yan adam daga cikin ko kuma wani daga cikin manzanni irin wa'annan ayoyin ba kafin sa ba a taba ba wani irin wannan ayoyin ba wa huwa hadha al qur'an wanda wannan ayar shine mai wannan alqur'ani al'azim wanda yake mai girma fa inna hadha alqur'ana la nazira lahu fi ayati al-anbiya'i as-sabiqina abadan laka shi wannan alqur'anin ba wani tsara ba ya da wani tamka ko wani tsara ba ya da wani tsara a cikin ayoyin annabawa da suka gabata duk ayoyin da aka bawa annabawa a baya da wanda aka bawa taguwa da wanda aka bawa ya sa hannu sai ya fito yana haske ko ya raye matattu ko wata aya daga cikin ayoyi da aka faɗa na sauran annabawa ba wanda aka ba wa aya irin ta alkur'ani wani haza ƙara Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya faɗa game da ƙur'ani ko Allah ta'ala ya faɗa game da wannan cewa qalu laula unzila alaihi ayatu min rabbi wal innama al ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin aw lam yakfihim anna anzalna alayka al kitaba yutla alaihim to kuma sai suka ce laula unzila alaihi ayatu min rabbi me yasa ba a saukar masa da ayoyi daga ubangijinsa ba irin wanda ake saukar wa sauran annabawa ba a bashi taguwa ba ba a bashi raya matattu ba ba a bashi kaza ba qul Allah yace ba su amsa ce innamal ayatu indallah ai lamarin ayoyi yana wajen Allah ba ni nake saukarwa ba Allah ne in ya ga dama sai ya saukar da ayarsa ya bayyana mu'jizar wa inna ma ana nadhirun mubin ni kadai mai gargadi ne a bayyane sai Allah ya ce a walam yakfihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba lalle mu mun saukar da littafi wanda shine alqur'ani zuwa gare ka yutla alaihim da ake karanta musu shi wannan ayar bata ishe su ba littafin da aka ce in sun isa su kawo irinsa suka kasa in kun isa ku kawo irinsa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin in kuna shakka cewa qur'anin nan ba daga Allah yake ba to ku kawo sura kankanuwa daga misalin irin surorin alqur'ani irin su wal asri irin su ina daina in kun isa in kun tashi kawo suran kuma ku kiraye gumakan ku su kama muku abokanan tarayyar ku da kuke hadawa da Allah ku kiraye su su taimaka muku wanda ba Allah ba inda gaske kuke Allah ce fa in lam taf'alu in ba ku yi ba a yau zamanin fasaha zamanin da kuke takama da fasaha da iya larabci walan taf'alu to ba za ku taba aikata ba ko da nan gaba ne dan zamani ne wanda lokacin ne ake takama da fasahar larabci har com har competition ake yi takara ake yi duk shekara kowa zai baje kolin fasaha har yanzu koyo ake yi daga waƙe-waƙen su na da koyon larabci ake yi daga cikin waƙe-waƙen su na da yanzu ba za ka zo da wani sabuwar fasahar da ba a same ta a da ba wadda ta shafi larabci in ba ku yi hakan a yanzu ba to nan gaba ma ba za ku iya ba wannan kalubale ne kamar ana cewa in kun isa yau ku haɗa kai ku kirkiro aya irin ta Qur'ani har yanzu kalubalen yana nan musailama da yace shi ma zai zai dan gwada ai sai zama abin dariya idan yana wazariya ta zarwa wai masu sussuke alkama su sussuke ta wattahina tutahana zo su dan soya waina soyawa wallaqumatu luquma su tabka loma tabkawa wato wallaquma tu luquma wato wai wal adiyatu dhabaha ce yake so ya koya kaga sai aka sai ya zama abun dariya so yake wa kirkiro sura irin ta Qur'ani sai ya zama abun dariya to alqur'ani ya ishe ku aya insha Allah bai ishe ku ba ga qur'ani nan an saukar an ce ku kawo irin su kun kasa haza yakfi an kulli shay'in wannan ya wadatar daga duk wata aya da kuke bukata walakin liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ga duk wanda ya kasance yana da zuciya lafiyayya ko ya jefa sauraro ya saurara da kunnan basira wa huwa shahidun kuma shi yana nan halarce da zuciyarsa da gangar jikinsa amma al-mu'rid amma wanda ya bijire fa sayaqulu kama qala man sabaqahu to zai fada ne kamar yanda wanda suka gabace shi suka ce hadha asatirul awwalin to wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko alhasilu abinda yake nan abinda yake faruwa dai anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahi wa khatamun nabiyyin lalle annabi muhammadu manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne khatama Allahu bihi an-nubuwata war risalata aidan Allah ya rufe annabta da manzanci da shi shi ma shi ma manzancin da annabcin da manzancin duk tare aka rufe su لأنه إذا انطفت النبوة صبر إذا أنكوري النبتة وهي أعم من الرسالة الآن إتتافي رسالة قموة انتفت الرسالة التي هي أخص فإتما رسالة ذات كورو صبر إتتشي تفكي بانتوا دق نبوة لكن أنت وخاتم النبيين باب كاتر سي أنت كما والمرسلين هنغانيكو صبر كلمة النبيين انتاشي فادي in aka ce duk mutane duka mutane sun zo to ba bukatar a ce hadda isa hadda musa ba bukatar wannan saboda an faɗi abin da ya game su gaba ɗaya an gane ko duk malaman garin na yau sun taru ba bukatar sai an ce hadda malam wani to in an ambaci nubuwa to kaga ba ba bukatar sai an kuma dawo an ce risala haka shine cikamakin annabawa da manzanni yace li'annan tifa'al a'ammi yastalzimu tifa'al akhas saboda kore abin da ya fi gamewa yana lazamta koruwar abin da yake mafi keɓantuwa fa rasulullahi sallama huwa khatamun nabiyyin to manzan Allah sallama shine cikamakin annabawa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida fadarsa da yace haka kuma tsira wato tsira ya tsira da amincin Allah ko sallallahu alaihi Allah ya dadin tsira a kansa wa ala alihi da iyalansa wato mabiyansa kenan wa sahbihi da kuma sahabbansa wa sallama taslima mazida ya kuma amintar da su aminci mai karuwa ke ma'ana sallallahu alaihi ma'anar wannan ai ahsana ma wato ko kuma ahsanu ma qila fihi ma'ana sallallahu alaihi wa sallam yace ahsanu ma qila fihi mafi kyan abin da aka faɗa game da wannan ma qalahu abul aliya abinda abul aliya ya faɗa رحمه الله تعالى ألا يجيك أنسى درهما قال يجي صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ في في منا في الملأ الأعلى يجي صلاة ألا كمن زان الله شيني يبنسى دزي أتكن تارم ملائكو ما في دوكك وتو أتشن سمن سمي أفادا ست ملائكو زي يبي من زان الله da yaban da bai taɓa yi ma wani irinsa ba to wannan shine ma'anan salatin Allah zuwa ga manzon Allah Bukhari ya fitar da wannan ta'aliqan fi kitab fi kitab tafsir al-Qur'an babu qawlihi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wa amma ma fassara wa amma ma wa amma man fassara salatan lahi alaihi bin rahma amma wanda ya fassara salatin Allah akan manzon Allah da rahma yace salatin manzon Allah a salatin Allah zuwa ga manzon Allah ana nufin rahama in aka ce sallallahu alaihi ma'ana Allah kai masa rahama fa qawluhu da'ifun wala yace wannan magana nashi mai rauni ne li'anna rahmata yakunu li kulli ahad saboda rahamar Allah tana kasancewa ga kowa ga kowa ba ga manzon Allah kadai ba ولهذا أجمع العلماء شيء سما لم يسك إجماعي على أنه يجوز أن تقول cewa yana halatta ka ce fulanun rahimahullah wani Allah ya ji kansa واختلفوا أما سيسكي ساباني هل, يزو هل يجوز أن نقول فلان صلى الله عليه وسلم shin yana halatta mu cewa ne sallallahu alaihi Allah ya dadin tsira gare shi zai yi sabani wasu kace za a iya fada wasu kace a ba za a iya fada ba annaba kadai ake fadawa wasu kace za a iya fada ma wani amma taba'an lil anbiya in an koro annabawa to sai mu sai mu biyo sai mu shiga ciki sai mu dan dosano mu ma an gane ko aka ce sallallahu alaihim to a ce wa ala alihi wa sahbihi wa anna ma'ahu sai mu saka mu karkashin su amma istiqlaliyan mu kalle ka mu ce sallallahu alaika a matsayin ka na ba annabi ba to wasu suka ce haka ba daidai bane dan kaga nayi an yi sabani amma wajen rahama fa nan ba sabani dan abane da ya shafi kowa da kowa mun gane wannan wa hadha yadullu ala anna salata ghairu rahma wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe salati ba shine rahama ba وأيضا فقد قال الله تعالى كما هروا يو الله تعالى يا فدا يتي أولئك عليهم صلوات من ربهم سيكما يتي ورحمة وإن أكوي صلاتوتي أكن سدق أبنججن سدقكما رحمة صلاة الله زواغا زواغا باينسا shine wato abin nan ɗinsu gafarta musu zunubansu ne musu wato ya gafarta musu zunubansu ko kuma su ma ɗin ya yabe su ma yabe su a fadansa ta mala'iku lokacin da muka zo kan tafsirin wannan ayar a suratul baqara mun yi bayani akan bambanci tsakanin salatin Allah da kuma salatin mala'iku wanda shine neman gafara ga bayan Allah da kuma salatin muminai bayan Allah wal atfu yaqtadi al mughayara adafi yana hukunta bambanci tsakanin al ataf wal ma'tuf wal ma'tuf alayhi ya nuna wannan ba shi ne wannan ba wannan ba shi ne wannan ba to tunda aka ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim kuma aka ce wa rahma to ya nuna rahama ba ita ce salati ba idan kenan fa salatu akhassu min ar-rahma salati yafi rahama ke bantuwa fa salatu llahi ala rasulihi salatin Allah ga manzansa sana'uhu alaihi fil mala'il a'la yabo da Allah zai masa a fadansa ta mala'iku wa kadhalika qawluhu to haka fadin sa wa ala alihi haka kuma ga alayensa wa aluhu alayensa huna anan ana nufin atba'uhu ala dinihi mabiyansa ga addininsa mabiya manzan Allah ake nufi hadha idza zukirat idza zakarta ala wahdaha idan ka ambaci ala shi kadai idza zakarta ala wahdaha abinna zukirat idza zukiratil idza zukiratil al wahd abinna wahdaha idan aka ambaci alu shi kadai aka ambace ta ita kadai au ma'as sahabi ko kuma aka ambace su tare da sahabbai aka ce wa alihi wa sahbihi to fa innaha takunu bi ma'ana atba'ihi ala dinihi to takan zo ne da ma'anar mabiyansa ga addininsa منذ بعث إلى يوم القيامة تلوك شند أكا أيكوشي هرزوا تاشن قيامة ويدل على أن الآلة بمعنى الأطباء على الدين قوله تعالى في آل فرعون abin da yake nuni akan cewa ala ana nufin mabiya a cikin addini ce ala yanwa ne shine mabiyansa akan addininsa ko na kirki ko ba na kirki ba abin da yake nuni zuwa ga wannan fadin Allah ta'ala game da alayan fir'auna ce annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab wuta za a rika gitto su akan ta safe da yamma a ranar da alkiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da alayen fir'auna mafi tsananin azaba ai atba'ahu ala dinihi ana nufin ku shigar da mabiyansa akan addininsa na shirka amma iza qurinat bil atba amma idan aka hada alaye da al atba faqila aka ce aluhu wa atba'uhu to fal aluhumul mu'minuna min ahli al baiti al alu sune mu'minai daga iyalan gidan manzon Allah ai baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah to sai a ce sune iyalansa ma'ana iyalan gidansa idan an hada ta da atba din amma in aka kawo ta ba tare da atba ba ko aka kawo ta tare da sahabbai da alaye to alayen suna nufin mabiyansa wanda ba sahabbai ba wa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama lam yazkur al atba huna bai ambaci mabiya ba anan kawai cewa yi aluhu wa sahbuhu ma'ana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bai a ce wa atba bai ce wa atba'ihi ba tunda ko bai ambaci wa atba'ihi ba fa naqulu sai mu ce aluhu hum atba'uhu ala dini kenan iyalansa anan ana nufin mabiyansa akan addininsa wa sahbuhu sahabbansa kuwa kullu man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi mu'minan bihi wa mata ala dhalik shine duk wanda ya hadu da manzon Allah yana mai imani da shi kuma ya mutu akan wannan to shine sahabi wanda ya hadu da manzon Allah kuma yana mai imani lokacin haduwar in ka hadu da manzon in mutum ya hadu da manzon Allah lokacin yana kafiri to ba zai zama sahabi ba ko da ya musulunta daga baya amma in ya haɗu da shi lokacin nan da ya haɗu da shi kuma yana mumini ko ya ko kuma ya yi imani da shi a lokacin kuma ya mutu akan wannan imanin idan ya yi ridda akwai saɓani wasu na cewa in ya yi ridda bayan ya ga manzon Allah ya yi imani da shi wasu na cewa sahabantaka za ta dawo wasu na cewa ba za ta dawo ba magana mafi ƙarfi za ta dawo in ya dawo musulunci in ya dawo musulunci kafin ya mutu amma in ya mutu in yayi ridda to shikenan sahabantakar ta tafi wa abinna wa atfu sahabi huna ala alal ali adafin da aka yi wa sahabbai akan alaye anan min babi atfil khasi alal am an yi adafin khas ne alal am li'anna suhbata akhassu min mutlaq al itba abinna al altiba saboda sahabantaka tafi zama ke tafi kebantuwa fiye da biyayya kawai sake ba tare da sahabantaka ba sahabi kaga shi akwai wani wani matsayi da ya samu sabanin wanda yake shi mabiyi ne ba sahabi ba za mu iya karasawa kaɗan ne ya rage kuma na ga mun cinye awar mu guda za mu iya karasa a gurguje ko ba za a iya haƙuri ba mu tsaida ha ban ji ba a karasa to a gurguje ne ba za ku ji daɗin karatun ba da a gurguje zan fige shi ƙauluhu da ya ce wa sallama tasliman mazida kuma ya amintar da su aminci mai karuwa sallama ana fi hassalamatu min al'afati ana nufin kubuta daga matsaloli da bala'o'i da cututtuka ma'ana ka amintar da shi daga duk wani abu mai cutarwa wa fi salati a tattare da kuma kalmar salati husulul khairati ana nufin samuwar abubuwa na alkhairai da haka da aka ce sallallahu alaihi ana nufin duk wani alkhairi ya Allah ka lullube shi da shi amma da aka ce wa sallama wasallam ana nufin kuma ka kubutar da shi daga dukkan wani sharri fa jama'a al-mu'allifu fi hadhihi sigha to mawallafin littafin sai ya hada mana a cikin wannan sigar bayyana su'alillahi ta'ala tsakanin roƙon Allah an yu an yuhaqqiqa li nabiyhi al-khairat Allah ya tabbatarwa annabinsa dukkanin alkhairai wa akhassuha mafi kibantuwar alkhairin da ake so ya tabbatar masa as-salamu alaihi fil mala'il a'la yabe shi a fadarsa ta mala'iku wa an yazila anhu al-afati sannan ya roƙa masa cewa Allah ya kawar masa dukkan wani matsaloli duk wani abu mai cutarwa shine kalmar wasallam din take nufi wa kadhalika man ittaba'ahu to haka duk wanda ya bi shi ya shiga cikin wannan addu'ar wal jumlatu fi qawlihi jumlar da tazo a cikin fadin sa salla sallallahu alaihi wa sallam da wannan salla din da wannan sallam din sallallahu alaihi haka ne yazo wa sallama tasliman kasira wa sallama tasliman mazida to wannan salladin da sallama khabarun ne lafzan talabiyun ma'ana a lafazi labari ne ya ce sallallahu alaihi ma'anansa Allah ya yi masa salati wa sallama ya amintar da shi labari ne wannan amma labarin ma'anansa addu'a da ka a lafazinsa labari ne Allah ya yi masa daɗin tsira Allah ya daɗin tsira gare shi in ka ce radiyallahu anhu ka ce Allah ya yadda da shi a amma me kake nufi Allah ya yadda da shi kun fahimta labari ne amma ma'anansa addu'a da ka khabariyatun ce lafzan talabiyatun ma'ana a wajen ma'ana roƙo kake yi amma a lafazin in an kalla kuma sai aga kamar labari kake bayarwa Allah ya yi daɗin tsira gare shi Allah ya amintar da shi amma ma'anansa ya Allah ka yi daɗin tsira gare shi ya Allah ka amintar da shi li'anna al-murad biha ad-du'a domin abinda ake nufi da jumlolin addu'a wa qawluhu mazida fadansa da yace tasliman mazida bi ma'ana za'idan aw ziyada ana nufin mai karuwa ko kuma karuwa ko ƙari wal muradu tasliman za'idan ala as-salah abinda yake nufi wato amintuwa wadda take ƙari akan salati fa yakunu du'a'an akhara bis salati ba'da as-salah bis salami ba'da as-salah sai zama wata addu'a ce ta biyu ta hanyar roƙa masa aminci bayan kuma roƙa masa salati da ake war rasulu inda ahlil ilmi shi kuma ar rasulu a wajen malamai shine man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi wanda aka umurce shi da wani abu na shari'a sannan aka umurce shi ya isar da saƙon zuwa ga wasu magana mafi ƙarfi shine wanda aka aike shi da saƙo zuwa ga al'umma kafira wannan shine rasul shine manzo sawa'un sabuwar risala ce kuma ba sabuwa ba amma an aike shi zuwa ga wata al'umma da ta kafirce wa Allah to wannan ya zama rasul kamar da ibnu taymiya yayi ta'arifi mai kyau akan wannan a cikin annubuwat abin nan cikin littafin sa wa qad nubbi sallallahu bi iqra manzon Allah an bashi mukamin annabta da saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa ursila bil muddassir aka aiko shi a matsayin manzo da suratul muddassir fa bi qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ila qawlihi allama al-insana ma lam ya'lam kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta har zuwa faɗin sa Allah ya sana wato ya sanar da dan adam abin da bai sani ba aya ta 1 zuwa ta 5 kana nabiyan ya kasance annabi wa bi qawlihi da kuma fadar sa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir kana rasulan alaihi salatu wassalam da wannan ya zama manzo tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi to wannan shi ne ƙarshen muƙaddimar a gurguje yana in mun zo darasi na gaba sai mu shiga cikin littafin insha Allah da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah